من الشيطان الرجيم من حمده ونفسه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بيعتا أغوى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna farawa da jaddada godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda a cikin rahamar shi da tausayin shi nuna muna wannan lokaci mai tarin albarka wanda ya yi daidai da daren biyu ko? daren biyu ga watan al-muharram hijira annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da biyar kenan mun shigo sabuwar shekara na musulunci ko? to muna addu'a alkhairan da ke da kai Allah subhanahu wataala ya hada mu da su sharri kuma Allah subhanahu wataala ya tsare mu da shi ba shakka 'yan uwa a addinin musulunci ba ɗaya ba yake da sauran addini na wanda suke ba musulmai ba mu addinin yana da tsari kamar yadda Salman Farisi natijan arziki Allah subhanahu wataala ya yi mishi rahama wani bayahuda yake ce mishi kan ku musulmai kun taba addinin ku yanzu hatta shiga ban daki sai ya koya ma ya zaka shiga har in ka shiga yace ma ga kawar da zaka shiga kuma in ka shiga yace ma kaka kalli gabas kaka ba ta baya kudi ba ɗan uwa ba addinin da zaka samu haka sai addini wanda yake mai tsari kamar yadda wani bayahuda yake ce ma Umar akwai wata aya wanda ta zo cikin littafin ku da Allah ya sa cikin littafin wannan aya ta sauka da sai mun rinka yi muta da sai mun shirya wani biki na musamman sai Umar yake sani kuma wannan aya na san lokacin da ta sauka na san a lokacin sai har yanzu ina kallon wurin da aya ta sauka yace amma mu ba mu wani biki saboda Allah bai shar'anta mu ba ita ce aya wadda Allah subhanahu wataala yake cewa al-yawma atmamtu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dinan suka ce da su ne ke da wannan aya ai da shi ke to kenan yan uwa da wannan zamu gane ita wannan sabuwar shekara da zaka ga mutane suna ta yi ma barka da sabuwar shekara wannan ba musulunci bane yahudanci ne addinin mu na musulunci bai karantar da mu ba wani biki mai sabuwar shekara ta kama hasali ma malumai suna cewa da akwai abin da mutum zai yi shine ya tsaye nazari ga yanzu wannan shekarar da ta wuce wani ayyuka ne na na alkhairi dai in hatan Allah ya karba in auna in ga wani shari ne na in hatan Allah subhanahu ta'ala ya yi muni kuma kai in sake komawa cikin wannan abin da na aikata mun fahimta yan uwa kenan babu wani ceremony da ake babu wani celebration da ake na murna wai sabuwar shekara wani wane wani wane ne musulunci bai karantar da mu ba kwaikwayo ne da yahudawa kwaikwayo ne da kiristoci kuma annan Muhammad sallallahu alaihi yake cewa man tashabbaha bi qaumin fa huwa minhum duk wanda yake kamanceceniya da wasu mutane ba shakka yana tare da su Allah subhanahu wataala ya tsare mu baki da idan uwa bu manta ba wannan shine darasin mu na uku a inda muke wannan karatu cikin littafin ahalari ko eh na babban malami wanda insha Allah ta'ala yau ne za mu ta'arifin shi da kuma abin da shi malami yake kanshi a cikin wannan masallaci mai suna Masjid Taqwa wanda aka yi sani da masallaci Alhaji Dan Fefe muna roƙon Allah subhanahu wata'ala ya ba mu ikon karanta daidai da fassara daidai da kuma aiki da daidai kamar yadda yan uwa suka ji satin da ya wuce mun yi bayanin manufar da'awanmu da kuma abubuwan da muke so mu cimma cikin da'awanmu mun fahimta yan uwa kuma bayan mun ida muka ce wannan koha tana buɗe da duk wanda zai taimaka mana da wani shawara ko wani gudunmawa wanda yake kallon ya kamata a sanyo shi al'ummar musulmai suna buƙatar wannan muka ce ƙoha buɗe take ko kuma kana kallon wani abu da muka sa bai kamata mu sa shi ba mun fahimta yan uwa wanda idan uwa ba su manta ba manufar tahiyya ta mu shine a gudu tare a tsira tare muna roƙo Allah subhanahu wataala ya tabbatar mana da alkhairin shi baki daya wanda ba dare ba rana ko cikin wani lokaci muna cikin wannan ayyukan sai dai har yanzu ba mu ce ba ga lokacin da dukkan su za mu wannan kuma al'amari ne wanda yake a hannun Allah subhanahu wataala ba shakka eh Allah yana iya nuna mana duka mun cika su kuma ba shakka sai mu mutu sai dai wasu wanda suka biyo bayan mu su kamar yadda Allah ya alƙawaranta mu annabi haka yace mishi ya yi in Allah ya ga dama ya gwada ma nasara yanzu kuma ba yana yiwa sai ka mutu Allah ya bayyana da nasara kenan muka ce za mu shiga cikin karatun littafin ahalari farko za mu yi ta'arifin wane ne shi asalin wannan malamin wanda za ka ga cikin littattafan shi an sa shine Abdulrahman bin Sayyidi bin Muhammad As-Saghir bin Muhammad bin Amir Al-Akhdari wanda wannan shine sunan shi wanda yayi shahara sannan a ahe shi hijira annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam na da shekara 920 a wani gari wanda ake ce ma eh Batnitush ko shine yanki ne cikin Aljazair wurin yankin da ake ce ma Algeria yanzu shi wannan malamin dan wannan yankin ne wanda ya rasu kuma hijira annan Muhammad sallam a magana mai inganci shekara 900 da hamsin da uku wanda in ala da za a ga ya samu shekara talatin da uku amma ya amfanar da al'umman musulmai da ilimin muka masu yawa sannan satin da ya wuce na yi kuskure ko kuma in ce saɓanin wasu karanta-karanta ne da ne dangance da shi wannan malamin na ce salafi ne a aƙida ba shakka ba salafi ba ne sai dai ahalus sunna ne yana da aƙida wanda ake ce ma kullabiya ko kuma ash'ariya mun fahimta wanda in lokaci ya isa mun zo mu tattauna maganganun malamai dangance da wai shin ash'ariya suna cikin kungiyoyi na mata na musulmi ko ko su ma ahli sunna ne mun fahimta ran uwa sannan ana mushi laqabi da al-akhdari dinnan al-akhdari asali suna ne na wani kauyen su ko yankin su kamar yanzu yadda zaka ji an ce Kabiru Gombe mun fahimta Albani Zaria a Asudes kaga Abdulrahman Sudes shi ma Asudes din nan yanki ne nasu sharan ma yanki ne nasu kamar yanzu haka ina akwai wani malami wanda ya shahara sai kaji ana malam wani maraki to yanzu zaka ga cikin mutanen sai kaji wani ya dauko maraki ya ya dan karama din shi yawa sani dan tudu maraki ko shek malam fadlu maraki to kun ga haka nan ne zaka yanzu wannan al'akhdari in kamar ana ana kiran shi ne da yanki ne na wurin su kamar yadda muka ba da misali da wannan malaman namu wanda muke da sannan ba shakka malami ne wanda yake cikakken malami a 'yan shekarun nan da yi na duniya ya haƙware a ilmin muka da yawa in ana zana ma fannin da ya rubutu malam za ka sha wannan ko shekara ɗari biyar ya duniya amma shekara shi talatin da uku shi yasa ƙalubale gare ni ƙalubale gare mu matasan yanzu bi kai kamar yadda Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد mudiwa yanzu ni shekara ta nawa to wani hidima nayi ma addini na wanda in na mutu muke tunanin Allah subhanahu wataala yayi mana rahama da wannan kowa sai ya tambaye kanshi kuma ya ba kanshi amsa a gurguje malamin kamar yadda muka ce muku yayi rubuce a fanni da dama kusan in ce wannan littafin nashi na alari wannan littafi ne kararrani wanda hasali in ana zana ayyukan da yayi ma shi wannan sai dai yazo da ƙarshe to Allah subhanahu wataala ya samu wannan littafin nashi karbuwa musamman wannan yankin lamu saboda kuma yayi littafin ne bangaren ibada sabanin wancan littattafan yayi su ne a wasu bangarika mabambanta kaga ya fare a ilimin da ake ce ma mantiki ko kamar ya shafi falsafa filo haka wani bangare sannan ya kware abin da ake ce ma mat yayi rubuce rubuce kan shi akwai wani littafin shi wanda ya rubuta kan filo in ba na manta ba wanda ƙasa horon shi nan da 'yan shekaru kaɗan sun samu wani ya yi turabir in wannan littafin suna karantar da yaran su shi yasa kalubale musulmi ba wanda ya ce ma ka sai kai lakwal ka je ka kware cikin ilimin horon shi ka kware cikin ilimin fesa ilimin kowane ilimi ka zo ka yi rubuta da larabci ne ya rubuta sannan ya kware kuma akan ilimin da ake ce ma wanda ranar da wani ya yi tambaya kan shi kamar ilimi na taurari ya kware ya yi rubuce-rubuce biya wanda mafi yawanci in mun kalle rubuce-rubucen shi ya kware a wannan bangaren ilimi wanda ake ce mana hisabi shine ilimin taurari din nan da sauransu kenan za mu gane kaɗan daga cikin shi abinda malamin ya rubuta kenan mai son ƙarin bayani dangance da shi wannan malamin akwai littattafai yana iya ɗauka a tarihin tsakafi ko kuma ya ɗauki almanshurat irin kuma littattafai wanda muke da alaƙa da su ko kuma manya-manyan ƙasashe na musulunci na duniya akwai masu asul a alama akwai masu asul da za'a shi da yankin suna aljazair sannan akwai masu asul islam akwai masu asul maghrib arabi akwai masu asul saudiya akwai masu asul yaman duka mutum iya je bincika ko da a sama intanet kasa sunayen wannan yankunan za ka samu cikakken bayani na shi ne wannan littafi ya rubuta wani littafi wanda aƙalla na na na ga littattafan shi biya wanda suna sama da littattafai goma wanda ya kaga akwai wanda ya asirari fil falak shi ma abin da ya shahi ilimin hisabi ne sannan ga wannan littafi nashi na ahadi sannan ya ashjaratu nurul zakiyya fi tabaqatul malik eh in mutum ya dauka wannan shi kuma zai samu bayanin shi asali ne littafi ne akwai kenan bari mu ƙara zana wasu daga cikin littattafan nashi insha Allah ta'ala kamar yadda muka ce mai ƴan uwa kai tsaye kawai sai mu shiga cikin karatun nan akwai wanda yi nizamul eh nizamul muslim al-marqun wal mazkur sannan akwai wanda yi nizamul siraj fi ilmin falak akwai an-nizamul mansur sannan kuma akwai iliyasul labdul mansur ala jawahirul maknun wanda littattafai ne gaskiya mahi yawanci nan yankin mulmin ma taɓa ganin wani da su ba ban ce ba a samu ba amma mafi yawanci ka yi samun surun malaman nan na gargajiya saboda mahi yawanci suna da alaƙa da abin da ya shahi bugun ƙasar nan to shi kamar yadda muka ce muku a aƙida shi malamin ash'ari ne ko kullabi ne ba ba salafi ba ne kamar yadda an tambayi babban malami Allamatu Utaimin bin Baz Ibn Taymiya Albani sai kai ta gadin fatoyin su kan wai wannan asha'ira miye matsayin su ahlus sunna ne koko sun ce ta kowane bangare zaka samu suna tare da ahlus sunna amma banda bangaren sunayen Allah da sufofin shi wannan aqida aqida ne wanda yake bai da kyau amma munan yankin mu asali shine a tsira da muka taso ko da zaka dauki littafin da al-qaida tauhid zaka ga shine al-idam wal buqa wal mukhalafat wal kaza wal kaza shine wannan tauhidin na ash'ari wanda aka samo gawa Abu Hasan al-Ash'ari wanda asali malamai sun ce a bar danganta hatta wannan aqida gare shi saboda shi ya tuba kahin wannan aqida asalin shi shi wancan yayi mu'tazilanci shine qala qasu sannan ya tuba ya koma ash'ari sannan ya tuba ya koma ahadus sunna salafi muna da bambanci da su kwarai wurin aqida na asma'illahi wa sifatihi kamar wurin eh, musamman sifofin Allah subhanahu wataala suna tabbatar ma Allah suna kore kuma wa'ansu shi yasa suka samu bambanci kwarai kuma kalubale gare mu mu tashi mu karatu domin mu kubuta daga wannan aqidodin mun fahimta uwa mu kubuta gare su wannan aqida ne wanda yake fatacce kuma kamar yadda nake muku yankin mu nan duk mun taso ciki duk wani malami da ka sani wanda zai rubutu cikin malami ɗari sai ka kirga malami ɗari ba biyu duka kan wannan aqida take hatta dan fodiyo ya yi rubutu hatta dan fodiyo aqida shi kenan kun san me yasa saboda ita aqida ce ta zama nan yankin mu ita ce duk muka taso da ita kamar koda ka taso malamin ka abin da zai karantar da kai shi kenan kenan kaga babu kuma wani hanya wanda zaka zuwa kai bincike sabanin lokutan yanzu ka gano menene gaskiya abu mun fahimta to amma duka wa'ancan malumman suna da uzuri na na cewa su asali gaskiya ne bai bayyana musu ba sabanin mu kuma yanzu an gaya ma wannan aqida ne wanda yake ba da kyau kuma kai kai ruku mun fahimta kiran saboda mai yawanci karatun ɗaliban ilimi ne wasu ma malaman mu ne sai a koma a yi ta bincike za ku ga in kun ɗauki littafin mai yawanci ba su samu wani muqaddima kai tsaye wanda yake na shi malamin ne wani wuri kaga ayi bismillah wani wuri kaga da dai sauransu malam sai yace zai tsara wannan littafin nashi ne akan silatu su'al wa jawab shine tambaya da amsa yadda wani malami ne nan dan Nigeria ya kokari ya jira wannan littafin akan tambaya da amsa ai asali littafin ba haka yake ba wanda wannan tsarin na tambaya da amsa tsari ne wanda yake mai kyau wanda za a rika fahimtar karatu tare da shi kuma tsari ne wanda ya dace da sunna na annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ina za mu gane haka akwai ayoyi za ka ga sannan kuma akwai hadisai a gulguje hadisin Umar wanda mala'ika Jibril ya zo ran annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yake cewa akbirni anil islam ko kun ga ai mala'ika ne yake tambaya annabi sai daga baya sai annabi yake ce musu ai ya zo ne dan yayi dan ya sanar da su addinin su wani ri annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yake ya ma'az atadri ma haqqa Allahu ala al-ibad shin ka san me haƙƙa annabi ne ya tambaye shi kuma ba amsa ba shi ma'az zai bada annabi ne zai bada shi ne malami sai ce masu al tambaya ma huwa awwal ma yajibu alal mukallafi me ya farkon abin da ya wajaba akan bayi ba kai yake jira ka bashi amsa ba shi zai baka amsa saboda yana kallon abu ne wanda daga an zo da alamun tambayar da mutum zai nutsu ya saurara wanda za ku ga mai yawanci littattafan yanzu an yi su kan wannan tsarin ne musamman wanda ake karantar da yara ƙanana Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu ikon dacewa baki daya mala yace ma huwa awwalu ma yajibu ala al-mukallaf menene harfa abin da ya wajaba akan wa akan baligi asali wane ne ake ce ma baligi a wanda ya tasa wanda ake ce ma baligi ai shine mutum wanda ya kai shekaru wanda kama a ce ya fara mahulci haka kuma yana da hankali cikakken hankali shine za a ce ma mutum wanda yake baligi mun fahimta ya uwa to ma da yace menene farko abin da ya waje ba a kan shi baligi ku gane ku diba bai kawo ma wasu abubuwa ba ya ce to na farko kamar yadda su wannan a sha'ariya ɗin za ku ga mafi yawanci malumai suka ce suna ɗaura nassi ne akan ai suna ɗaura hankali ne akan nassi da za ka ce musu Allah subhanahu wata'ala ya ce yau mai shafu an sake ranar da Allah zai yayi ƙwabrin shi sai su auna a hankali su ce Allah yana da ƙwabri sai su kalli ƙwabrin su sai su fashi Allah ya ce yana da ƙwabri ko to amma wani iri baka sani ba laysa ka mislihi shay'un ko ba abin da ya kamance sai yana da shi abin da ake so Allah ya ce yana da qabri to ka tabbatar ma da Allah qabri haka kallu qabrin ka kamar tunke da ta shekara bata fito ba kace yanzu a ce ina da qabri Allah a'a Allah yana da qabri ya qabrin Allah yake bin sani ba to su sai su rinka dora hankali akan nassi ko kuma kamar yadda Allah bin ba zai ce sai su rinka sharhin nassi a iya tunaninsu ba yadda magabata suka fassara ba mun fahimta na uwa sai ce matashi shi ne ai mutum baligi a yaranmu shine baligi wanda ya kai matakin da za a rinka rubuta mishi wannan kaɗai yana nuna mu da ba ƙaramin hikima ba ce ba wanda asali da sai ce to za mu fara magana kai imani ka yi tsoron Allah kai musulmi kai kaza kai kaza sai ce mi harkun abin da ya waje ba akan baligi wannan yana nuna mana cewa wannan shekarun ba abun wasa ba ne musulunci ya tsaya ya mai da muhimmanci ƙwarai dangance da abin da ya shahi shekaru na samartaka in mutum yana jin kai shi matashi wannan marhala musulunci bai wasa da ita ba saboda take marhala ce wanda ake cike da ƙarfi wacce mutum yake da lahiyar dabobi yayi abin da yake so shi yasa musulunci ya ba wannan gaba muhimmanci shi yasa kaji malam shi ma ya fara da ita wanda mai san ƙarin bayani sai je ɗauki littafin min wasaya salafin shabab ka je ka ga irin wasiyoyi tun daga annan Muhammad sallallahu alaihi har sahabban shi har tabi'ai yadda suka ba matasa muhimmanci an samu hadisi daga babban sahabi shine Ibn Abbas Allah subhanahu wa ta'ala ya ƙara mushi yarda yake cewa annan Muhammad sallallahu yana yi ma wani mutum wa'azi daga cikin wa'azi sai ke ce mishi ɗarkani mu hamsan qabla hamsin ka ribaci abubuwa guda biyar kahin guda biyar su zo kaga wannan ya kamata a ce dukkan mu mu saurari wannan annabi ne yake ma wani wa'azi yace ka ribaci abubuwa guda biyar kahin biyar su zo sai annabi ya ce mishi shababaka qabla haramika ka ribaci kurciyarka samartakarka kahin tsuha ya zo muka wallahi wannan samartaka ba wasa bace shi yasa kuma za mu zo hadisin ibn mas'ud wanda annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam yake cewa qawahuwan ta adam ba za su bushe a gaba Allah ba har sai Allah mai tambaya akan abubuwa guda biyar shi ma mun zo mu insha na daga cikin su akwai wannan samartaka wannan matasan da kuke kallo sune mustaqbal sune future na al'umma in matasa suka lalace al'umma ta gama lalacewa shi yasa kullum muna cewa su kuma wa'anda makiyanmu makiya musulunci makiya Afirka kai makiya duniya baki ɗaya suke son su ga ya za su ta halakar da wannan matasa. Annan Muhammad sallam a duka ido kuma yake cewa annabi ya muna wasiya in mun ga matasa mu jawo su ga jikin wai mu na tijawa in muna zamani in mun ga matasa sun tsawo mu tashi mu tarbo. Yake saboda su ne malamai bayan mu saboda su ne za su riƙe da ƙasar su ne za su riƙe da garin bayan babu mu. to mu kalla yanzu matasan ma haka suke mafi yawanci fada samari daban fada lattijawa daban wannan satin da wuce mun yi bayani me ya janyo wannan mafi yawanci lattijawan ba alkhairi suke tattaunawa ba mafi yawanci bin ce duka ba mafi yawanci ba alkhairi ake tattaunawa ba kuma sai annabi ya ce mishi kai batini kurciyarka kahin tsuha ya zo maka sai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yake ce mishi kuma wa sihhatuka qabla taqamika ka ribaci lahiya da Allah subhanahu ta'ala ya baka kahiri kahiri rashin lahiya yanzu kana da dama yanzu kai abubuwa da yawa na alkhairi saboda kana da lahiya ni'imomi ne guda biyu da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mutum na wasa da su ni'imar lahiya da na lokaci yanzu da ka je wanda yake likita kwance lokacin nan ne zaka gane ni'imar lahiya kaji kana da dama ka kewaye ko ina ma daɗi amma shi yana kwanta sai an tado shi ana sha ruwa bai ma san ruwan bane ba shi yasa ya kai na adam Allah subhanahu wataala yake cewa hal ata ala al insan hinun min ad-dahr lam yakun shay'an mazkura a wani Allah subhanahu wataala yake wal asr innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa amilus salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr sai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yake ce mishi wa minaka abla faqarika karibaci arziki kuɗi dukiya da Allah ya baka kahin talauci yazo ba su dawwama duka wannan abubuwan samartaka ba ta dawwama haka nan ne wa lahiya ba ta dawwama haka dukiya ba ta dawwama in Allah ya barka dukiya har ka mutu in ka mutu kaga kai da ita ai shikenan ba ta ka bace ko to karibace ta kahin ta yi kahin ta tsere sai annan Muhammad sallallahu alaihi wasallam yake mishi wa faragata qabla shumulika karibaci dama lokaci da Allah ya baka kani shagulgulla kuma yawa kai san mai ne kana da dama yanzu kai karatu na lokal kana da dama kai karatu na addini kana da dama ka koyi aikin hannu kana da dama kai abubuwa da yawa bakin da ka kai wasu shekaru baka da wannan damar bakin da in ji hausawa hukunci aka tsarma ma kura amma asali kalmar ba ta dace ba ai mata ba kuraye ba ne ba kai in kura ce ka za a ka da kura cikin ɗaki a bakin da ke aure za ka zo to lokacin nan ka shiga wani yanayi ne ka shigo wani ƙangi ne wanda daman nan cikin ɗari wataƙila Allah kiyaye sassun ko saba'in ta kuce ma haka nan ne yan uwa to mujiba ta ka hin shagulgulla su mana yawa sai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam karshe sai yake wa hayataka qabla mautik kari da rayuwa da Allah subhanahu wataala baka kayan mutuwa ta zo muka shine ai ya ai wallazina amanta qullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat ligad ka kallani kai yanzu kayan mutuwa ta zace ma Allah subhanahu wataala yake cewa wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'ti ahadakum al maut fa yaqulu rabbi laula akhartani ila ajalin qarib فأصدق وأكون من الصالحين الله إنا ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها الله سبحانه وتعالى يسام الشهادة إيمان ɗan uwa mu yi kokari mu riba shi wannan abubuwan da annabi yake ma wani wa'azi mu ma mu cin wani wannan wa'azin in kalla in da cikin wannan biyar din in duka ina da wallahi in gode ma Allah kuma in ci gode ku kahin su kunci kai ina ka ga lokacin tahiya wani an mata kai ta mutu wata ƙarya ta banza da ai ba ka da wannan lokacin za ka samu matashi wanda yake da wanda ya sa ci gaba a rayuwar shi kai wallahi cikin matasa akwai wani malamin da yake cewa shi ɗan shekarun ba yana karatu salula ma bai da yace zangani yake shi yanzu bai da bukata zuwa gare ta yanzu ka kalla zaka ga matasan mu wayina ɗaya daga cikin hanyoyin da makiya musulunci suka yake mu shine wannan salula wasayo ila harkar rezo sosai wannan ka ganci da salula ka rasa yake yi da ita shi dai gidansu yake harka karatun shi ma bai da alaka da salule amma kuma ya ɓata lokacin shi kanta kaga akwai musamman mata kuma wanda sanan da yawa su yi haƙuri uwa tarbiyyar mu ya lalace haka hadisi ibn mas'ud Allah subhanahu wa ta'ala ya ƙara mushi da yake cewa la tazulu qadamu ibn adam yawm al-qiyamati inda rabbih hatta yus'alu an khamsin yace kawan huwan dan adam ba za su gutawa daga wurin Allah subhanahu ta'ala ba har sai Allah ya mai tambaya jiriya baya amsa saurara ka ji dan uwa ko ka shirye wannan amsa tambaye kana da amsa da zaka bada wa nan duniya na hoto sai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam an umrihi fi ma aflahu wai shekaru da Allah subhanahu ta'ala ya baka rayuwa ina ka karar da ita ka tsaya yanzu shekarar ka 25 shekarar ka 18 shekarar ka 30 40 50 ka auna ka ga kai abin da ake cewa conclusion ko wai rayuwar nan ina na karar da ita ina na karar da ita kamar ka fara exercise kahin a jisan cikin sar inda za a ma tambaye ko ai kaga in ana examen yara ana dagewa ai ta exercise ko kahin to nan ka tsaya ka rinka tambaye kanka kamar yadda Umar yake mana shawara hasibu anfusakum qabla an tuhasibukum ka tambaye kanka wai dan Allah yanzu shekarun nan da nake mutuwa tana iya tsarda ni yanzu wai ina na karar da su menene ne wanda nake tara Allah zai muna rahama sabi da shi na gaba sai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam cewa wa an shababihi shi ma abla saka Allah zai tambaye ka kurciya da na baka kana tarmayi ina ka karar da kurciya ka zaman shan shayi ko yi mai yan mata ƙarya ko lakon kadai ka tai baka kai karatun addini ba Allah sai ya tambaye ka ina mu dukan mu nan ko shekara ka 80 ko 150 kai sai Allah ya tambaye ka wannan kurce kene yanzu sai ka ce to ni shekara ta 120 bare in ga wa'in shekarun can da ina san mai ya na karan da su Allah ya muna muwafaka ba shi dai kudi ba wannan marhala wallahi ta samantaka musulunci ya kula da ita kwarai sai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yake cewa kuma wa maliki da dukiya min aina tasabahu wa fima anfaqahu kudi ina ka same su dala sai Allah ya ce mata ina ka same ta kuma ta ina ka kashe ta shi ya samu tsaya mu lura wayannan kudin da muke ta nema yaya ne akwai shi mu hakiki annabi da ya ce innal halala bayyinun ko wa innal haram wa bainahuma umurun sai ya ce mi gaba fa man ittaqa shubuhat ko faqad istamra an dinihi wa irdihi yace halaka ahili take haram ba sai yace amma tsakanin su akwai wasu abubuwa wanda suke masu rikitarwa ne annabi yace duk wanda ya kaurace musu to ya kubutar da addinin shi sannan ya kubutar da mutuncin shi ko abin ko neman kuɗin kake shakka na halaka ne ko haram ka haƙura ka haƙura kawai saboda ka zamna lafiya to wai halaka in ce ma Allah sai ya tambaye ka ta ina ka samu kuma da ka samu ina ka kashe ta halaka in fa yanzu sai ka kilga dan Allah daga daga shekarun ka na balaga zuwa yanzu dala nawa ka kama wallahi ba sani ba kuma na rantsu da Allah sai Allah ya tambaye ka sai ka bashi abin shi yasa neman kuɗi ba hauka bane ba sai tambaya ta ƙarshe annan Muhammad sallallahu alaihi wasallam za a tambaye shi wa maza wa maza amila fi ma alima wai cikin ilimin da Allah ya baka wanne ne kai aiki da shi ɗan uwa kun ga wannan marhala wadda take ta samartaka marhala ce wadda take ba abun wasa ba wanda ya kamata a ce dukkan wani matashi ya yi ƙoƙari ya yi da shi wannan damar da Allah subhanahu wata'ala ya bashi kafin tsuha ya zake mishi bayan shi kuma sannan zuwa ga dukkan uwaye baki ɗaya su tsaya su lura ga dukkan shugabanni ina ne alƙiblan matasa take yanzu in tana hanya mai kyau ki ta ƙoƙarin taimaka musu su ci gaba in tana hanya mara kyau ta duk hanyar da ya kamata ta karkato su ta ba hanya mai kyau dan in kaga matasan su duk barayi ne an goku to wallahi an gwan nan billaci ja wannan da yan shekaru barayi za su zama Allah kiyaye in kaga yan shaye shaye ne to wallahi yanzu wani malami yake ce mana a kasan Masar saboda tasirin kuwa da wannan yace zaka ga in za a arme irin dai abubuwan da ake ce ma cocktail ko ko in yadda kaga yarinya ta sanyo riga irin ta arna wanda inda kakarta za ta tasowa da kabari ta ganta ruga za ta idan ba taba ganin wannan rigar ba ta sa riga ta ga abin da ke biyo kaga wani abu na bin ta baya ka rasa ma menene ke bin ta baya sannan ta hito tana bayyana ma al'umma ita wace ce ita shi ko mijin sa da yake sakarai ne ya so ya rika mutu hannu ko ana kallon mai mata annan Muhammad sallallahu alaihi wasallam in kaji ana da yi shine wannan da asara kenan wanda baya da ke shi kokar annabi ya kasanta mutum da alade amma ka kalla yanzu yadda in za a arme yace to su sun kai yanzu in za a arme ai mu malum mun kawo sai ka gaishi wai babanka da mamanka wai su wurin cocktail ita ma sai dan shi kunya uwayenta su wai a ai shiri a wannan wurin wai ka kamo hannunka ku yi rawa in ma ta kama su ma uwayen su yi rawa duk ba komai bane to dan Allah ni kake tsammani wani su yanzu wannan uwayen su kuma in mutum musu haka to su ne za su baɗiyan su a kuma wallahi duk wani wanda ake cewa lafiya da gidan shi ana yin wannan sai ɗan kaɗan cewa da abubuwan yare ne ko barku su kai shi ya ga ma abubuwan yare ne annabi ya matsaye shi Fatima arme bai bansa ba har gidanta yake mun ta yake kankasa musu wai ta tashi su yi kiyamul layli yanzu da gaje sai ka ce a a baba ya hakuri eh mai zo mai ta gida ku ci gaba da kiyamul layli to to gaskiya ya kamata mu lura kwarai wala hankalin ya dawo gare mu duk wani abu da yake alaka da saba Allah ne musamman wurin harka almi kai kokari ka kiyaye in ba haka nan ba zai tasiri cikin abin da zaka aihuwa zai tasiri shi yasa zaka ga wani mutumin kirki ne amma ga almin shi sai ya hakura duk ai abubuwan nan sai Allah ya bashi iya ɗan iska kai sai sai ya rinka tambaye shi baba da Allah haka na muku wallahi sai mutumin ki haka a wurin almanka kai da kazo kuka kida kuka tashi Allah ya ce ai ni ba ni sauri sai na kama ka bari sai kalin ka ya tsare duka yaran naka in lalata su kaka shi yasa ka kalli uwaye na kwarai da suke da iyansu eh uwan Maryam kaka Annabi Isa kadiba kaka hata Annabi Isa ko da ta samu ciki sai take ni rabbi inni nazartu laka ma fi batni muharraran fataqabbal minni ya Allah wannan cikin nama ba kan san shi ko namiji ko mace ya Allah ni na sadaukar da wannan sai kuma yanzu da mun ana samun cikin cewa kake Allah sa da bil kaza wannan yana zama shugaban kasa ba da mu ka bane zama mutumin kirki ba da mu ka ita ko da ta samu cikin tace ta sadaukar dan yayi ma Allah subhanahu wataala bauta kuma bayan sai wannan su tace rabbana taqabbal minni ko ya Allah ka amsa ba lalle bane ta roki Allah Allah ya amsa Allah yake ba da labari falamma wada'ataha lokacin da ta ayyau sai ta ce qalat rabbi inni wada'atuha unsa Allah ga ta dai mutaci sai Allah yake wallahu a'lamu bima wada'at ai Allah ya yi kisani ni kika ayyau Allah yake walaysa zakaru kal'unsa ai mace da namiji ba guda bane kaga matan mu nan kuma so suke mu zama guda Allah kuma ya ce ba guda bane tace wa inni sammaitu ha maryama ya Allah ni na sa mata maryam ma'anan maryam shine amatullah baiwa Allah kadiba haƙƙi na farko da ɗa yake da shi kan uba shine suna na ƙwarai sai tace kuma wa inni u'iduha bika ya Allah ina roƙonka ka tsare mun wannan tiyatawa wa zurriyataha da duk abin da zai biyo bayan ta mina shaytanur rajim ya Allah ka tsare mun su daga shaytan kai ma danka haka nan a kadi ba yanzu na arman namu ya musulunci ya karanta ai an ce an kama ita ka dora hannu bisa kai sai cewa ce ka ko usuz abu kai rahna arman ma a ce wace ka wata sallah shi kalan da yake duka wannan sefa fasil amma sefa fasil a kila a tashi sefa fasil ya hiddo mata shi sai kwalliya gaban mutane ta tashi annabi ya ce kai dai kwalla alade da kai duk wanda bai ci shi mata shi haka annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya shi alade subhanallah sai kalla duk mata mu sai su kwalliya take hitawa daga cikin gida in ce ina zaki wai za ta gari wurin wa ce kwalliya aikin saida ko ba ka so ka kawo gida ba a ai ka zo ki ka kwalliya su ta gari ko suna neman kasuwa ko kuma 'yan mata wanda kuma musulunci bai ya zaba da mace budurwa ba riga ta yi kwalliya ta yi kawai da wai suna neman sa'a rikin sa'a dai Allah ya hana su bayyana adansu sai an biya sadaki to muna magana kamar matasa yace to yanzu a ƙasar Masar zaka ga an zo ɗarwa almilima inda ake jira mu na ayi mamman mu da sauki zaka ga sun zo da maryam kaya su ce a kawo kudin ɗarma armi a kawo goro sai a dawa aure ko yace lima in kuma zai zawa da irin kake kamar taba yana busawa ah sai a ce to ga liman ya zo sai to a ba shi ya ida shan taba ya ja ya ja sai ya kashe sai ya ce to a zo fata da salatul fati to wallahi Allah kiyaye sahiya na tsaya in dai ba a ja ai wannan abubuwan duk mu san su ba na mun san in kai arme a zo ai wani abu a zo ai wani abu a zo ai duk mu san su ba ko to ai sanni sanni ne suka shigo ko to wallahi in mu ta ka tsantsan ba ko ni canzawa ke ibn mas'ud yake kwatanta ma matasa ya yi dauko ai kankara sai ya kora a hannun shi sai ya ɗibo kasa sai ya rinka zubawa sannu sannu yake kuna ganin ta eh haka kai taɓa yace to haka bid'a take ma addini sai an bace sam sam sam sai ka zo kana cewa ga sunna ana ƙarya ce wannan ce bid'a ga abin da ya tabbata ga annabi a ce a'a ba gaskiya bane ga abin da aka gada uwaye da kakanni to Allah subhanahu wataala ya mana muwafaqa baki daya kenan uwa mu yi kokari mu ribaci wannan dama da Allah subhanahu wataala ya ba mu kahin kahin wannan dama ta kuce mana kun ji sai ce farko abin da ya wajaba akan bayar shine ne التصحيح إيمانه شما يكوتة إيمانه ثم معرفة ما يصلح به فضل عينه sannan ya nemi sani wanda zai gyara farillash ka nemi sani wanda zai zama wa ilimi wanda ya zama dole saboda shi ilimi ya fuska shi ne akwai ilimi wanda shi kama fardun kifaya ne in wani ya sani ba sai wani ya sani ba akwai ilimi kuma wanda yake dole sai ka sani shine ilimin da kake da alaka da shi malam zai ba mu misali yace kamar mi kamar sallah kamar azumi kamar zakka kamar duk abubuwa wanda suke da alaka da kai yanzu to kana ya zama dole gare ka ka sani to mu yanzu abin da muke kullum to biyar ma mun wahala shine sallah ya muna wahala sani to mi kake tsammani balle wasu sauran hukunce hukunce Allah subhanahu wa ta'ala ya ruha mana asiri baki da a gurguje mun ja lokacin namu ya kusa ida kenan yanzu mun karanta su'al ta shi ne zuwa sai mu ba sai ayi jawabu ko amsa insha Allah in muka mai da hankali cikin ƴan watanni muna sauke lissafi wataƙila ma sati ɗaya ko sati biyu a jawabu lokacin da muke da minti biyar ne ko shida bai isa a bada jawabu in za a yi kiran sallah tasirin imani wannan shine karatun ahalari kyautata imani sunan ne za a ga wa ai bayani shi yasa Allah kai mu rana irin ta yau muna masu rai da lafiya in muka zo nan za a yi bayanin haƙiƙanin imani kuma duk wata bid'a da ta shigo ciki za a damawa a wuce wanda kuma insha Allah ta'ala kowa ke yin ta kina idan mun shekaran jiya na ta tana mun dangance da mu da'awa na ahlus sunna ala fahmi salafu salih ba wai karatu bane kadai duk abin da ya shahi al'umma malumai suna da tacewa kan shi asali su ne ma suke da tacewa kahin kowa mun fahimta duk wani abu da ya shahi mutane da wannan ne saboda abin da ya sane wannan magana wannan majalisin namu ba mu saba magana ba dangance da abubuwa kamar wanda suke faruwa sai sauran inda muke karatu wanda mun saba in mu magana su sun san ba bakwa abu bane ba eh wannan godiya ne da kuma fata alkhairi da jinjina ga wasu bayan Allah wanda suka yi ma musulunci kuma suka taimaki al'ummar su muna yi musu addu'a Allah ya saka musu da alkhairi na farko shine akwai shugaban kasar Nijar na biyu akwai diputocin shi na uku sannan wannan me ake ce ma kungiyar nan me tas me tace dokokin Niger inda ya kamata a kara ko a rage a to aje kun gane me nake ni ko to wannan kungiyar masu lauyoyi dai a gurguje muna addu'a su ma Allah subhanahu wataala ya saka musu da alkhairi dangance da abubuwan da suka yi na hukunta masu luwaɗi da masu matsugo da soyayya tsakanin maza da mata ba shakka sun taimaka al'umma wallahi dan da sun tabbatar da wannan abun wallahi duk kuma ba wanda ya ya hana shi kowar gidanka sai ayi ayi da ka kuma baka isa ka hana ba kenan ba shakka sun taimaki musulunci kuma wannan ya nuna har yanzu da sauransu kuma muna yi musu fata alkhairi duk wanda yake da ruwa da tsaki wurin tabbatar da wannan Allah ya saka mushi da alkhairi wanda kuma bata mai daɗi ba yana shirwa Allah shiryar da shi ko kai shirwa Allah ya kuli kulun kubra da rakiya da shi a huta baki daya sai kuma abu na gaba shi kuma wanda kira ne hallau zuwa ga fishwa gabanin namu cewa su ji tsoron Allah subhanahu ta'ala dangance da wani saba a wanda ya shigo shine akwai daya daga cikin kace yahudawa ko kuma wanda suke cikin kungiyar nan wanda ake kira prama from the san mun san su ba ko shine wanda ake ce mu bilger ya zo Niger ya zo mana da wata allura wanda ake ce mu allura rigakafi ai mun san ta ko kamar polio da sauransu to Allah subhanahu wataala ya ba mu labari irin sharrika wannan mutanen kuma mu ba akwai abubuwa wanda ya bayyana muna na yau da gobe na sharrin su na farko muna kira da su shugabannin su ji tsoron Allah subhanahu wataala dangance da wannan allurorin da ya kawo su bincika ina likitoci su zo su yi aiki su kuma su yi tsoron Allah su bincika ne ingancin wannan in alkhairi ne mu amsa in sharri ne su ji tsoron Allah subhanahu wataala kar su tabbatar mana da shi dan wallahi abubuwan nan da kuke mutanen nan makiyan mu ne makiya addinin mu ne sharrin su duka masharanta ne alkhairin su kaɗan ne to in alkhairi ne Allah subhanahu wataala ya tabbatar mana da shi in kuma sharri ne Allah mai da mu kare Allah ya muna maganin su baki daya kenan ku diba yan wanda za ku gane sharri ne da Allah yanzu talakan Niger polio ke bukata ko allura corona wanda ke dan gari rogo ko shinkafa haka zo ba shi shi da ba cikin corona yake ko ma ni ce corona shi ba wannan matsalar ga manoma nan suna bukatar taimako ga hanyoyin mu sun lalace wani wuri suna bukatar hanyoyin ga ƙauyuka suna bukatar wuta da ruwa ta lokacin ka ka mun ga sabaran nan tun da aka yi mu ake sauri har yanzu an kasa mun magani shi kace wai wata allura in alkhairi ne Allah subhanahu wataala ya tabbatar in kuma sharri ne Allah ya watsar muna addu'a su shugabannin su yi tsoron Allah subhanahu wataala ne su kiyaye kar dan wani abu ya sa wallahi su tuta ba al'umma su duk abin da ya faru zamanin ka larabawa suna da wani karin magana wanda suke cewa at-tarihu la yurham shi tarihi bai da sassai duk abin da aka yi a lokacin da kake mulki ba ga fir'auna ba sai an gai sai an ce zamanin wani aka yi kaza Allah kine mai albarka ai zamanin wani aka yi aka yi Allah saka mai da alheri Allah ya san shi to Allah subhanahu wa ta'ala muna muwafaqa baki ɗaya ina kallon lokacin kiran sallah yayi ko da saura saura minti biyu ko na illa dan illa dan na kulkusa sai ya mutso kiran sallah sai a mun san yau in malam zai kara mana da wani abba malam a malam ba ya san magana kenan insha Allah sai da dai kira sallah sai kuma masu tambayoyi sai su tsaya su tambayoyin insha Allah ina ga ha'a kira sallah saboda lokacin bai isa a fara cikin duniya shine la ilaha illallah muhammadur rasulullah muna addu'a ga uwayenmu da malaman mu wanda suka wasu Allah ya musu rahama wanda suke rayu kuma Allah ya sa su cika da imani Allah ya biya musu bukatocin su na alkhairi duk wani damuwa da suke da Allah ka yaye mu ya Allah duk musulmin da ke cikin wani kunci ko damuwa ya Allah ka yaye mishi ya Allah duk musulmin da ke da wani damuwa na rashin lafiya ya Allah ka yaye mishi Allah ka zaunar da ƙasar mu lafiya da sauran ƙasashen musulmi baki ɗaya. Ya Allah ka shirye mu ka shirya al'ummar musulmi baki ɗaya. Ya Allah ka sabkar da arziki da rahama da tausayi a ƙasar mu Nijar da sauran ƙasashen musulmi baki ɗaya. Ya Allah duk mai neman musulunci da musulmai da alkhairi, ya Allah ka saka mai da alkhairi. Ya Allah duk mai neman musulunci da musulmai da makirci, ina shirwa ka shirya da shi in bai shirwa ya Allah ka yi mana maganin shi. muna addu'a ga shi wanda ya gina wannan masallaci Allah subhanahu wataala ya saka mishi da alkhairi Allah subhanahu wataala ya biya mishi bukatun shi na alkhairi baki daya ya sa mu famin shi da rayuwar shi albarka da duk sauran masu taimakon musulunci da musulmai baki daya assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh kenan bayan kira